الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الأربعاء 23 ga watan Zulqa'ada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1446 muna fatan ubangiji ta'ala ya dace da mu yau wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha na shaykhun malami Muhammadu Nasir Dini Albani ubangiji ta'ala ya kai rahama da jin kai cikin kabarinsa a cikin darasinmu na baya mun zo babin da ya bayani akan alkiyamu wal qu'ud fi salatin layl sallar dare wanda take da sufa guda biyu wannan lokacin da yake karar na kasan goma a rage mata goma nan mutum zai iya sallar kala biyu wani lokacin ya yi sallar tsaye ta nafila wani lokacin ya yi sallar zaune zai iya dadawa da nau'i na uku ya yi wata sallar rabi a zaune rabi a tsaye game yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi sallar daga zaune idan ya rage ya yi ruku saura aya arba'in ko talatin kamar da muka karanta a darasin baya sai ya meke tsaye ya yi ruku'u ya karanta sauran sunan ayoyin guda 30 ko 40 kin a tsaye sannan ta koyi ruku'u ya sujada kenan wannan duka kowanne ya tabbata daga alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka yanzu za mu tashi as-salatu fin ni'ali wal amru biha sallah da takalma ko da takalmi za a ci ko wanne fa hausa mutum ya yi sallah da takalmansa a kafar shi sannan sai aka ce wal'amaru biha da kuma umarni akan yin haka yanar a sunna tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mutum ya yi sallah da takalmarsa turkashi wannan sunna ina ga yadda mutum ya gidan shi in ba sa ba yayin gaji za ka yi masallaci in ba sa ba za ku kwashe 'yan kallo da kai da ladan ko da liman ba ko da sauran mutane eh ko ni a wadda hana ka masallaci yana da haushinka eh ka shigo musu masallaci ne takamai ko saboda takamai duka babbar matsalar da shi ne rashin karatu idan mutum ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar da takalmi ya yi umarni a yi to ya kaga babu wata matsala ba da mutum bai karanta ba shi dan adam yana kyamar duk abin da ya jahilta tsara duk abin da bai sani mutum yana kyamar shi haka bai wa mutane uzuri al'ilmu qabla al'amal a ba mutum ilimi kafin aiki idan mutane kafin a fara aikin da za su kalubalanta a karanta da su aikin idan mutum ya yi ja a nan gurin kaga ba shi da hujja to malam yace as-salatu bin ni'al yin sallah da takalma a kafa wal amru biha da kuma umarni da yin hakan wa kana sallallahu alaihi wasallam kenan yakifu ahyanan yakifu hafiyan ahyanan Allah yakan tsayuwar sallah wani lokacin ba takalmi wa munta ila ahyanan wani lokacin kuma yakan sallar da takalma sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam Abu Dawud da Ibn Majah duk sun zo da hadisai waɗanda suke mutuwatare a kan haka sannan wa abaha zalika li ummatihi sallallahu alaihi wasallam annabi ya halarta wa al'umma sayin sallar takalmi fa qala yace idza salla adukum idan ɗayan ku zai yi sallah fa yalbis na alaihi ya sanya takamansa aw liyakalihuma bayna rijlaihi ko kuma ya tube ya sanya takalman tsakanin kafafunsa in har zaka cire takalmin a inda zaka ajiye su ma ba inda ga dama bane zaka ajiye su ne a karkashin kafafunanka me yasa yace wala yuzi bihi ma ghayruhu dan karka cutar da takalman naka wani in ka dauki musallatan su da wancan zamanin rairai ne kawai nan ka zo da takalmanka ko kai sallah da su ko ka sa tsakanin kawunanka dan in kauda su tsakanin kawunanka din da zaka aje su ila damar wannan ko hagun din wani ko kuma gaban wani kenan abin nufi a nan gurin kana da zabi in ka zo masallaci ka yi sallah da takalmanka ko ka tufe su ka sanya su tsakanin kawunanka dan karka cutar da wani da wannan takalman wa akada alaihi musallatu wassalam fihima ayanan فقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا كفافهم annabi ya karfafa wannan magana akan yin sallar da takalmi a wani lokaci yace ku saba wa yahudu ku musulmi idan kun tayi sallah ku rika saba ma yahudawa a wajen sallar su fa innahum domin su yahudawa la yasalluna fi na'alihim ba su yin sallar da takalma barantana kufi anan kaga umarni ne manzo Allah yi a saba ma yahudu yin sallah da takalmi saba ma yahudawa ne yin sallah da kufi wanda malamai suna baya kufi hukuncin su sai saba ma yahudawa ne annabi umarni ne yayi a saba musu ta bangaren sallah a rika sallah da takalmi dan su ba sa yi sallah da takalmi yasa kakka yarda ka mutu baka yi sallah da takalmi ba tunda umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam in kana da ɗan ɗanɗar ko da sabo dai ka so ka ɗan ɓoye sha ɗaki in ka zo kiyama lari ya mana ya ka ɗan sa kai ko ba haka ba ba an ce kuma sai na fila ba a ta sallar farila ka je kai da takalma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni dan mu saba ma yahudawa saba yahudu ibada ce koyi da yahudawa a cikin al'amarin rayuwa gaba ɗaya halaka ne wa kana rubbama annabi sallallahu alaihi wasallam so da yawa na za a kuma min kadamaihi wa fi salati ana cikin sallah yakan cire takalmi sau da yawa yakan fara sallah da takalmi ana cikin sallah kuma sai ya zare su sallallahu alaihi wasallam summa istamarra fi salati kuma ya ci gaba da sallar shi yana daga cikin ayyuka yan kaɗan ba sa ba da sallah ka fara sallar da takalmin ka yanka dama kuma sai ka cire kamar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka sau da yawa kama kala abu sa'id al-khudri kamar yadda wani sahabi mai daraja abu sa'id al-khudri Allah ya kara mashi yarda yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmi wata rana manzon Allah yayi mana sallah falamma kana bi ba'du salatihi yayin da ya zamanto a sashen wata sallar shi khala'ana alaihi sai ya cire takammansa fa wata'ahu ma an yasarihi sai a disa a gefen shi na hagu falamma ra'an nasu mutane da suka manzon Allah ya cire takammansa kala unu alim su ma sai suka cire nasu kenan wannan me yake nuna mafi yawan mutane a zamanin manzala shi da mankuwar da takamin shi ke sallah inda ba su da takama me yake da sun ga yayi su ita asalin sallar da takami aka santa tube takamin shine bako a cire takami musulmi yana sallah babu takami shine bako amma zamanin sabon go mu yanzu sallar takamin ce bako abin sa ilil kudin ne ya rawato na hadisi ya ce annabi ya mana wata sallah a wata rana ana cikin sallah ya tuɓe takalminsa ya ajiye a gefen hagu falamma ra'an nas zalika khala'u alihim mutanen sai ga kowa haka ko sai kowa ya cire nashi ashe da kowa da takalmin shi ko falamma qada salatu ai ba kare ba ana gina sallah da manzo Allah ya ga kowa cire takalmin sai ce ma balakum alaqaytum nu'alikum kai me yasa kuka cire takalmin kage tambaya ma yi don me suka cire takalmarsu kage ba masu yi kuskure ne ko? in ba za ka bada sai kyale su ko? amma sai ce mi to kuma yasa ku cire takalmarku kalu suka ce ra'ayi naka kasan sahabai su akwai hujja ganin ka muka yi alkaitu na alkai ka cire naka ka masu za ka fa alkaitu na almu masu muka cire na muka jefar da su faƙala sai ya ka hujja manzan Allah ya ce inna jibrila a ta ni ni jibrila na ya zo muni fa aka bar ni ya ba da labari annabi ya kazaran a cikin takarman nawa akwai wani datti to kuka wa zo gaba ni da na cire nawa jibrila na zo shi mun a cikin takarman nawa akwai kazanta akwai wani datti ko kuma wani kazanta shi da ce a wazan to kuku wa ya zo ce muku ana ku akwai kuka cire ashe ba so ayi abu babu hujja dan kaga ayi kawai kai wa fi ruwayatin a wata ruwaya ce jibril ya zo ce mini a jikin takamina akwai khabasan akwai wata dauda da haka fa ala qaita huma dalili da wannan cire takamman na jefar da su da haka kaga ne suke shiru ko tunda ba su da abin fada shi jibril ne ya ce yahuda kuku ha kowa ya shiru ya ce to fai za ja a rukun ilai masu to duk lokacin da ɗayanku ya zo masallaci fariyan zurfi da alaihi ya kalli kasan takalmansa fa'in ra'afiya kazaran idan ya ga akwai wata datti wani dauda auƙala azan ko wani abu zai cutar wafi ruwatan ukura khabasan idan ya ga wani datti to fariyan sahahuma ya shafe su wani yusalli fihi ma ya yi sallah da su nan umarni ne kuku mini ne umarni ne duk lokacin da ka zo masallaci su ake karibu bayan takalminka in ka ga akwai datti ka shahe ba ta kai ka hudda ba goge ka yi sallah da su tabbi jam akwai aiki gina yasa wanda ya karanta hadisin nan ya zo da takalminsa ya shiga suka samu matsala da da rada liman ya zo mai fatawa liman ya bada fatawa ma duk da aka yi amma ya daga a gidanka ya shi ne zama lahiya kawai
duk ɗayan ku idan ya zo masallaci da takalminsa ya diba kasan takalmin in akwai wanda ti ya goge ya yi sallah da takalmin shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma hadisi ne ingantacce al-imam Abu Dawud da ibn Khuzaima da Imam al-Hakim kowa ya zo da hadisi ya inganta shi Imam Zahabi da Imam Nawawi duk sun wafaka musu wa kana idza nazahuma wa zahuma an yasarihi idan manzon Allah ya cire takamma yana ajewa a gefen sa na hagum ne kai ma in wata dama ta samu ko da a cikin bulaguro ne ko da ka zo wani masallaci ana sallah a waje ne sai ka cire takalminka to in akwai guri a bangaren ka gefen ka na ko sai ka aje su wa kana yaqul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla adukum idan wani ku yazo sallah fala ya ta'ana alaihi an yaminihi kai ya aje takalminsa a bangaren dama lokacin wani lokacin zai zo ma ka samu wannan damar ga ka za ka yi sallah a cikin bulaguro ne ko kai daya ko akwai kana bukatar cire takalmi to in ka cire kada ka aje a bangaren dama annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam kada ka aje shi bangaren dama ana sace wala an yasarihi fa takuna an yamina ghayru kada ka aje a hagu ma dan in ka aje a hagu din ka to ka aje shi a damar wani idan sallar jama'a ce kenan illa an ya kuna illa Allah ya kuna an yasari adal sai dai in a hagumkin naka ba kowa kai ne karshen sahu na arewa nan haka za mu ce ko ɓangaren arewa hagum ɗinka babu kowa to babu da shi ka ajiye a hagum amma in dai akwai wani kanka ajiye a daban ka ajiye a hagum ina za ka ajiye ya ce wani ya za a kuma bai da rajadai sai sanya tsakanin kafafun biyu yanan sunna ne ajiye takarwa tsakanin kawahuna guda biyu umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam dan kada ka ajiye a hagunkin ka cutar da wani balantana a dama kuma dama an hana as-salatu ala al-minbar sai yin sallah kan minbari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wata rana wa sallallahu sallallahu alaihi wasallam maratan ala al-minbar wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan minbarinsa وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات منبر منزل الله متتكلا uku ce gare shi yasa malamai suka ce idan aka kara matattakala ta hudu an zo da bidiya munbari ba su wuce matattakala uku munbar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani garami ne zai ne yayi masa shi da lokacin da aka je din zai kutuba jikin wani kututturan dabino ne wanda yake daidai inda liman yake tsayewa mataccen dabino ne anan suna son sai ke jingirwa da shi haka da ya kudu ba an ce wata dattijuwa ta saɗanta yawa manzan Allah hikima irin ta shimini zai da wancan zabar ya kamata a yi wani abin za a taka matakala ɗaya biyu uku a hautu ko a yi kudu ba ya yi kuma ya dace manzan Allah suna son sai ya koma kan mambari yake kudu ba nan da manzan Allah fara kudu ba kan mambari sai aka ji wannan kututtunan da bina yana kuka irin na jariri da karfi ya kwashi wani tar kuka mazala ya sauko daga bambarin aka ce ya je ki shawa kan wannan dalilin sai gashi yana irin numfasawa nan ta yaro idan ya kwashi kuka uwar ta rungumori ta sa sharo da yake dan numsawa sawa kada ya ka dena haka ya yi bakin cikin rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake dingawa da su a ga rubutu tare da ka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi sallah kan mabadi fa qama alaihi yayi tsayuwa irin tsayuwar sallah akan mabari ya tsaya tak idan ka zo sallah so ake ka tsaya wa irin da alif malaman zai suke tsayuwa irin ta alif alif ana kai ka tashi daga sama daga kasa ba tsaf ake so ka tsaya yanzu ka diba idan soja ana fareti zai lankwashe kawansa ai za a daka mai tsawa amma kai sai ka zo sallah kai yi wani murgude kai ba raƙumi ba kai ba a gani mutum ya bashe kafa barkatai haka su ake ka tsaya tak to maza Allah fa kama yayi tsayuwa akan mumbai fa kabbara yayi kabbara wa kabbara nasu wara'u mutane su ma suka yi kabbara a bayan sa wa huwa al mumbar a lokacin nan shine limami je kuma amma akan mumbai ya gama karatun sun maraka'a ya yi rukuyi wa huwa alaihi kuma yana kan mumbari su ma suka yi rukuyi don wanda yake nesa ma ya hango yadda ake tsayuwa da yadda ake rukuyi shi ne hikimar kawai sun marafa malala ya dago daga ruku ya ci sami allahu liman hamida su ma suka dago to yanzu nan bangaren sujada ai kaga babu dama ko fa nazala qahqari sai ya sauko kasa ta baya baya hatta sadada fi asal mumbar sai su zira a ƙarƙashin mumbar sun ma'ada sannan kuma ya koma ya hau mumbarin fasana'a fi ha kama sana'a fi raka'atul ula ya ƙara raka'a ta biyu kamar yadda ya a raka'ar farko wasu malamai suka ce a sallah asuba wasu suka ce a sallah ce ta karantarwa hatta faraga min akhir salati har sai da manzo Allah ya gama karshen sallar shi ya hau munbari ya tsaya yayi karatu a munbari yayi ruku a munbari ya dago daga ruku akan munbari sannan idan ya zo zan sujuda sai ya komo kasa sai ya sujuda a karkashin munbari sun ba akbar alal alal nas sanan da ya sallame sai ya jiyo ya kalli mutane sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni sanatu haza ni na aikata wannan abin da nayi me yayi sallar da yayi a munbari tsayuwa akan munbari karatun akan munbari rukuyi akan munbari dagwa daga ruku akan munbari kuma ya dawo kasa yayi sujara sannan da ya sujara ya tashi kuma ya koma shine ma'ana abin da ya aikata inni sanatu haza na aikata wannan abin da na aikata na sallah ne da ta'atamu bi dan ku yi koyi da ni dan ku ga irin yanda nake tsayuwa ku tsaya haka tak don ku ga irin yadda nake yin karatu ku yi karatun haka don ku ga irin yadda nake rukuni kowa ya gani karara ka san wani kullum ba a sallah da shi a sahun gaba wani kullum yana can sahu na biyar ko na shidda to ka ganin nan dai ya ga manzon Allah karara a gaban shi yadda yake rukuni da sujada in zaka iya kullum yi kokari zama to kai sallah a sahun gaba Allah ya ce da mutane sun san irin farar da ke da akwai akan sallah a sahun gaba ko falala da ke da kai akan ka zama kai ne ladan ka yi kiran sallah kuma ba za a baka dama a masallacin ungon kuma sai an yi kuriya wallahi da mutane sun yi kamfai a zabe su zama su ne a sahun gaba kullum su za su yi kiran sallah kullum amma masallatan mu na sunna galibi na da ne wuya suke liman ne bai wuya amma na da ne cika ku asala da ne cikakke wuya yake wanda zo yi kira salat asuba na ɗaya ya na biyu ko wahala ba shi yasa fararen latace ya ta fita liman abin da samu babin fararen liman ka samu babi da babobi na fararen ladan saboda aiki ne babba rago baya ladanci ɗaya mai ƙarfin imani mutane suna cikin barci su ka tashi ka kwala kiran sallah wani a lokacin masu tsarki ma zai ma ka da kwawa ya kewa tun yanzu a gari ya kara can farko kawai to shine manzo Allah sai ce nayi haka dan ku yi koyi da ni wa li tuallimu salati dan ku koyi sallata dan ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi dan ku koyi yanda nake sallah kuma ku ilmantu kusan yaya sallata take ashe wajibi ne kowane musulmi ya iya sallah irin ta manzon Allah kuma ya yi koyi da manzon ba iyawar kare ba dan biya wasu sun karanta wani tafin ba amma wajen sallah akwai matsala wallahi yan uwa abun kunya ne wani lokacin daga tada ikama mutum ya kasa ko ya tada kai dai liman kawai dai ka saka ka kasar ka ji kunya kawai ga cin gabar sallah a cikin mu zaka hada mutum goma da ya ka samu uku da suka iya ikama ba a cikin al'ummar musulmi yanzu in ka zo wajen tsayuwar kowa da tashi daban wani ya rike shi gaba arewa wani gaba kudu wani ya yi banga-banga ya ware kafa irin ta amale ta gani za ka samu haka nan a tawadun uled ɗaura hannu a kan kirji kowa nashi daban ba wai na nufin waɗannan kala guda uku ba a su wani guda uku sun tabbata ne za a ga kowa irin kalar dashi da wani ka kasance biyar ɗan ɗora kai wani kawai zai da kunkumin cikin ne ma gaba daya wani wajen wuya kuma sallar kullum ana yi haka wajen sallama wani iya fara rawa da kai kafin ya sallama ta gani yana bitar ta gani Allah sauri ta gani haka muke yi kowa irin tashi yake to wallahi duk wanda ya salla ba irin ta annabi ba yayi aikin masa wallahi shi manzo Allah yace sallu kamar ayatu muni usalli in har ka san sallaka ba irin ta manzo Allah bace wallahi ka wasa dan duk sauran ibada kana iya yi gaba gadi wani ya ce ka gyara Allah ya saka wannan ka gyara ai ka san wani shige nake ba ya gyara ba iyaye da kakanu ba yau ba yake za a zo a ce sai yayi shine matsalar mu na'am
ana iya karantar da mutane a aikace ai za mu zo wani gaba insha Allah dole nan sai an yi amfaratik shi da mai mata suka wajen tafi Allah wajen yi kama ba za ka ga diyawa mutane ta da yi kama ba kawai gashi nan wai kuma masu ikirarin halar suna ba inda a ce ga maganin mutane ne ba kaga da ɗansu kusur ko amma kana alfahari cewa kai ahlus sunna ne amma sallaka ta yi sha bambam ta yi bambara da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsala shi sa sahabbai sanin wannan mahimmancin koyi da manzon Allah sai kaga suna yin ya yake cewa koyarwa akan abin da ya shafi sallah a majalis cikin su ba hirar duniya ake zawa a yi ta yi ba kawai kuna da nan sai wani ya ce to bari in tashi muku alwala irin ta manzon Allah sai ya yi muku ɗaya ɗaya wani kuma idan ya ce bari muku irin ta manzala sai ya muku bibiyu ai kun gane bibiyu da nake nufi ko wanke ɗaya ɗaya ko bibiyu wani kuma sai ya yi muku uku uku ta kowane ya tabbata daga adam su masu wani kuma sai ya ce ku zo muku sallah irin ta manzala kamar yadda wani sahabi ya ce wallahi na fi kowa iya sallah irin ta saboda shi ya san kawai ba inda ya race haka kuma wani yayi a gaban wasu wani yace wallahi haka manzo Allah yake haka dan ya iya ne da mai yin da wanda aka gaban su sun iya ne to muku ha sallah ba da mura bace shi yasa yasa Allah ta fa wani lil musalli alladina hum as-salatu yusawu bani ya tabbata ga masu sallar da su dangana da sallar oho na wace yake sai oho ya gane oho ko ta yi ko ba ta yi ba oho ba da ya yi ba isa da ke da mutu ya ce wani ka yasa na yau ka huta ka sauki eh bari mu je mu sauki na shi yasa ba indiya za a yi sai da da express babu da haƙuri ko kaɗan akan sallah wata wallahi in ce ka ɗauke sawa da mun rasa ta an samu matsala wallahi da mun sallah an samu matsala ya kamata mu kula Allah ya yi sallah akan bari yace da ta'attan mu bi dan ku yi koyi da ni in kun tashi ku ta'allimu salati dan ku san yanda nake yin sallah sallallahu alaihi wasallam sai mu shiga gaba bala yaka as-satratu wa wujubaha sanya sutura da wajibcin sanya sutura wajibi ne idan jam'i za a yi liman ya zamanto akwai sutura a gaban shi wajibi ne in za ka yi sallah kai kadai ko ta nafila ce ka sanya sutura gaban ka ba kawai an gama sallah ba sai ka daina tsakiyar masallaci kawai gaba da nafila a ya kamata ka dan gefen ce inda ba wanda zai tutura kai kai ba za ka ci da kowa ba tunda in ka fara sallah manzo Allah ya ce da wanda zai wuce gaban ka ya san bala'in da ke kashe da ya jira 40 mai ruwa ya ce bai sani ba kwana 40 ko shekara 40 ko awa 40 to kai wanda a sallar minti goma kana ga yayi yawa aka ce sai ka jira minti 40 aka ga ko matsala wuce gaban mai sallah laifi ne shi ko mai sallah iya fara sallah ba sutura shi ba ya laifi kenan ba sallah sai an sanya sutura gaba idan limai sa sutura a gaba to ta aishi kowa ha ba an ce mace da jaki suna karya sallah ba amma wani sahabi ya ce ya biyo sahu akan jakar shi tun daga farkon sahu sai da zo na karshe ya sake ta kuma ta shiga kiwo shi kuma ya shiga sallah kun ba wanda ya ce bai daidai ba manzo Allah bai ce bai daidai ba ba wani sahabi ya ce bai daidai ba saboda mi saboda shi limamin yana da sutura a gaba shi kun ba gaban liman bai sahu ya bi haka ko mun tsawon su ba laifi ka buka wuce amma ba za ka bi gaban liman ba in dai sahun jami'a ki ko mun tsawon sa kawai ka buka wuce ko da motar ka in kisan dai ba za ka tada hankalin kuwa ba kawai ka murɗa ka mutu eh mana a wancan lokacin su mana a kawo ma a kawo ma ana nema a mare ka wallahi wani ya fara hararar ka ka buga ban gyara sallah a baka yau baka ka kace kun wani ya kare wallahi wani biya an wani kale ka wani kun sai ya ya kare to ka gani shin sani ne sai a dauki abu a dora shi ba inda ya kamata ba gurin da ake bukatar ruwa ka ka turare ka zuba ka kai ka bata duk turare yana da kamshi to illa jahilci kenan kai mutum ya tada jijiyar wuya akan inda bai kamata ya tada ba haka ne rishin sani ne dole bai sa ba a bashi uzuri to ba zai magana akan sutura da wajibcin sanya sutura ashe sanya sutura a wajen sallah wajibi ne wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqifu qariban min as-sutura manzon Allah yake tsayuwa kusa da sutura ne ba za ka kai sutura can nesa ba kuma ka zo nan ka tsaya ka ce ai na sa sutura dole ya zamanto kana kusa da ita za mu ji tsawon ya ya kamata yace fa kana bainahu wa bainal jidari salatatil azra tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da katanga kenan gaban shi da zai sallar ko sutura zura'i uku ne sai ka auna wannan daya biyu uku sai ka sanya sutura a wurin kenan sutura tsakaninka da ita kai ya wuce zura'i nawa zura'i uku wa bayna mawdu'i sujudihi wal jidari mumarrar shatar kuma daidai inda yake ajiye goshin nasa da kuma suturar ko kuma katangar da ke gaban shi daidai inda akuya za ta wuce ne metin nawa aika hira kake wanda suka ne ne na ce aika ne baka zuwa yadda ayi da sabbi yawo santimetar nawa rai uku
a baka ji baka yadda muke na gama yadda ka jira sau ko ya ji a rai ya ji ba ya ji tsakanin inda liman zai tsaya mazala yake tsayawa da katangal ko sutura da ke gaban shi zira'i uku ne kuma a cikin zira'i uku sai ka hudda inda yake ajiye goshin shi kuma da katangal daidai inda akuya za ta wuce to mutum sai ya aura dai wani wani an kace ya sanin metar kin ba bai sani ba amma ya san da akuya za ta wuce zai dan gwargwada ko ba haka ba ba zai kai zira'i ba yawa to kowa ne ya gwada in ya tashi kawai kenan ka sa a kanka suturar da zaka ajiye gaban ka kar ta wuce zira'i uku gaban zira'i uku ya wuce yan metar ya wuce
yan metar gwamna faɗin yan metar ban ne kenan abu da tsaron ila inda za ka yi sujada daidai dindin ne ya kafa ka da gurin goshin bai wuce yan metar ba kenan wannan zankin sai ka bar shi a matsayin tsakanin sutura to wannan dan gurin fa shine hadarin wannan dan gurin daidai wucewar akwai nan ne matsalar take aiki ya same ka in kibar shi duk duniya ba wanda za ka yi zai wuce gurin kowaye ko malam ne zo zai wuce shi annabi ya ce ka hada shi in ya dawo ka tun kuɗi shi in ya dawo na uku fa sallah amma da don shiga ba a yi tsoron kuma shari'a ce haka ne kowaye in dai ka hana shi so uku kaga ya kiya kawai in dai ka san inda ake bugu a kai kasa to buga gurin ya zama shi a gashe dole kowa ya je taekwondo ko saboda sallah ba a shi sallah tana bukatar ilimin taekwondo da kara da sauransu dan ka san mabuga a to in ka bugi wani bugun bai je sosai in ya kama ka dashi kai akwai sallah ai ya kamata ka mishi bugun da zai san dai gaskiya ta dan sakwato sun bugu sosai aka raba su sai ɗaya yake fama ya dawo wani yake raba shi ta a kyale shi inda ya ci abin da na jiya ba shi zawa kenan shi ya san ya bugu in wancan ya ji abin da shi ma ya ji ya ce balata ya ce ba zai zo ba dole ka san tun da mazala ya ce ka yake shi ka buge shi da kyau saboda tare yake da shi nan akwai wanda yake tunkuɗa shi ba shi kaɗai ba ne ba kaga wani girman kai ma ai sai ya sa shi ga kai ka isa ba to kowaye ba ba magana dan wani ne barin kyale shi a na gudun ba alhurma abu ɗaya za ka yi in baka iya buga shi da kaga zai gitar in ka hana shi kafin a kai na uku sai ka yi maza ka matsayi gurin ka kare kirjinka da gurin za mu ji hadisin da ya tabbatar da haka a nan gaba amma wannan dan tsakanin shine matsalar babu dama ka bar kowaye ya wuce ko dabba ba bane ko dabba za ka iya bari yaro ya yi wasa a bayanka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an yi sujada kawai jika na nashi ya samu wasa da shi hasan ne kawai sai ya zo ya hau bayan kawai a ran da ma an yi dogo sujada manzo Allah bai ce ba Allahu akbar wa zai ce wani sabi ce to bari in jarida an ga me ke faruwa da yadda ya kai sai ga Hassan ne ko Hussein a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai da gashi su jira da aka gaba sallama annabi ce kada ku yi tsammanin wata ba ko sallar ta zo fa inna ibni haza ka san manzo Allah yana ta jikar shi dan shi ba inna ba bane yanzu mu yanzu jikar kai karka ce mata matal karka ce mata sheri ya kuskure ne kaka ta rika cewa jikar ta miji wannan kuskure ne gaskiya sama Allah ne jika ɗa ne sai ce wannan ɗan nawa ne ya hau baya na yake wasa sai nake jin nauyin in katse mishi wasan shi dan kada in katse mai wasan na bar shi haisa da kanshi kaga wanda ya san haƙƙin yara ko zuwa da zafon annabi ya fi kowa sanin ta wai yaro yana wasan sallah fa ake ta furilla amma sai ya kyale shi kar ya yanke shi daga ba kuma sallar furilla ake kuma liman ne shi kuma wasu yake ja ai yanzu ma la'ayin haka wani yahuda ka daga daga musulunci ma ta wannan limama ai ya kafurta wani saboda dan shi kawai ya zo wajen musalla tsawon lokaci ashe da ka ce Allahu akbar bayan liman baka da incin komai yanzu ka sallama ka wuce amma yau liman mai suna da kalubale kadan suka dan jama akwai matsala balle wani ya san ana balo ya daure ya zo ya sallah dan ya koma a sa bi a gaban shi liman ya da sallah to akwai matsala akwai wani wani limami masulatul masalati ya ja ya raba abu amma ana sallama wani saurayi ya fita yana faɗa kawai wani sakare ne wani limamu ka san yau ana matakin jidal kuma kika zo ka za mutane suratul masalati yake faɗa yanzu na sallah tana da muhimmanci a gurin shi to dole ma mu ya sallama inna ma ju'ilal imam ana son yi liman dan ayi koyi da shi dole ka hakura dan da liman ya yi dogo tsayuwa ka hakura kai ma yau dogo tsayuwa ne in ya dogo sujudi ka hakura dogo sujudi kawai dole ka haƙura in ya gajera kuma gajera in ya sala daga tsaye yau kai daga tsaye ne in kuma ya daga zaune ha to kuma yau a zaune ne kawai jagorancin limanci ba karamar ibada ba ce mai wahala gaske ba a so a nan gudun kai kankan ba ibada ce mai zaman kanta ba ka da wani inci inda kai kabar a bayan liman incin ka ɗaya ne in ka gaba ka iya ba kuma ɗabi'a shi ce in ka ga ya ja ya ja ka wata ka yi tafi kawai ka tafiyar ka in yadda ma'azu bin jabal ne da mamanta ba yake sallah bayan manzon Allah kuma sai zo ungo su shine liman halau in yazo aka yi karatu da shi a masallacin Madina aka yi sallar isha can suna jiran shi a ungo su in yazo shine liman masu to in yazo wa ka san azan mamun nan malaman ta suke in suka koro tula kai kana ganin an ta su gani suke ba ai komi ba saboda sun yi Qur'ani to dala kai da baka da tilawa dama ina zaka iya jama'a ga dare galibi ma da zaka ga yana kyamar ado a dade fa babu babu tilawa ko kuma limamin bai iya kira mai daɗi ba kasan wasu Allah ya hore musu wasu kuma su to idan ya zo sallan nan ga an daɗe ana jiran shi da kyar ya zo kuma halu sai ya ja doguwar sallah kai shi wata rana kai wani kai daga wata gara sai wata kawai ya tashi da shi mutane suke hundun munafiki ake tuhuma shi da munafiki sai ya kai kara gurin manzo Allah sai yana neman ƴan masallacin su duka alima a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya zo da masu tuhuma shi da munafikin ne da liman nan wanda umar a bayan abin ya ce ya rasu da laka ga wannan limamin namu eh kullum zai zo gurin ka karatu zai zauna baya koma ba magarba sai an yi isha muna ta unguwar muna jira shi shine liman kuma idan ya zo ya ja mu limancin sai ya fara rangada tilawa yayi doguwar sallah ni kuma gaskiya jiya kawai daga abin bai mun ba sai da ce da ta aure tafiya ta kuma ake tari munafiki a wani sabi ce bai taba ganin manzala ya bata da irin nan ba ya ce kana zo ka zama tattanin ya ma'az kai kana so ka zama fitinan ne a cikin addini kana so ka fitinin mutane don duk mutumin da zai ka mutane su samu matsala a cikin addini fitinan ne kana so ka zama fitinan ne ya ma'az ka san manzo Allah yana son ma'az ba shine mutumin da aka taba je annabi ya ce mai fadaka abi wa ummi ya ma'az zan iya bada ma'aifiyata da babana amfan so ka yaka amma ran nan yake bai fada kita kana so ka zama fitinan ne idan za ka yi sallah ka san a bayanka akwai tsoho akwai wanda bukata ce gare shi mai tsanani shi dai dan kai bar jami'i ne kawai ya shiga akwai mara lafiya akwai wanda ya zo zai wuce ne wata bukata ya gara sallah ta bar- to idan ka ja ka ga zaka kuma ta mawa idan yace to ka ja karamar sura ƙananan surori lokacin da zaka yi sallah kai kadai to ja kayan ka yadda ka ga dama kaga a ran gurin Allahu akbar wani abu sai sunna kai ma mun baka da incin kanka inda kai kamar ba liman kai liman baka da incin kanka in ka san mamu zaka ja jira manzo Allah ta shari'a ajila kai ma mu eh inda liman zaka fito ka hakura ka sallama kai kuma liman tunda ka san akwai wasu a bayan ga to yanzu ba zaka yi aiki da ƙarfin ka bane ko da tilawa ka da yawa da ka tara ka ce ka zazzage ta a zaka yi aiki da yan baye ne akwai mai diabat nan da nan mutsari yake kama dama ayi karatu awa guda ya malmatsi don ya samu karatun kai irin sallah ko ba haka ba ka tuna da shi akwai wanda tsoho ne zai yi dogon tsayuwa da dogon rukun dogon sujada duk bayan ciwo yake da gindin ka tausaya ka tuna da akwai shi akwai wanda yana da wata bukata bukatar nan mai tsanani ce shi ne bai so su jam'i ne ka tuna da shi za ka yi amfani da wa'annan ne a cikin sallar da kai ne ma haka nan gudun shari'ar musulunci ba ta bar kowa ya yi gaba gada ba ma mu bai yi gaba gada ba liman shi dan shari'a ce adila Mm. Allah ya kara da ma'amin shi na yanzu kamar yanzu da ake sallah asuba kar ya bai da mutum ko limai ta da sallah ya ja filawa a yi sallah asuba har kar ya bai da mutum a mai kar ya bai da mutum talatin da biyar ana sallah shi kuma nan cikin ina za a san shi wannan a kawai ya mai nasiha irin da manzo Allah ya ba su tunda akwai surar da manzo Allah ya ce alaka bi sirran an san surorin da gobe san su ba sai a auna a gani idan karatun nashi yana wuce wayannan surorin ba shan bane ba matsala wai lokacin Ina zuwa.
yadda idan ba jin nashi ya wuce wayannan surorin ba to lokacin nan kenan ba za a mishi magana amma in ya wuce wanda ana mishi magana ɗaya kenan sannan in zaman tawalo al'ada shi ne kullum shi ma wannan ai karin da kai ce kullum aka yake mana in wata rana ne wata rana ya dan jaku awa daya to me matsala shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam nawa yake karantawa yana sallar magribar suratul kaf aya nawa ce yana da arab arab aya nawa ce aya nawa za ta dauka in taratan taratan ne liman wata ran zai ja wannan wasu nas bai yiwa kullum mu zama kawai madaha matan Allahu akbar wal fajr al a wannan kuma an saba wa sunna gaskiya dole wata rana a dan ja babbar matsalar ya zama to kullum haka ne a mai nasiha amma in dai wata ran wata ran da yake haka wata ya take ta gaskiya wannan yana kwatanta sunna irin ta annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam da asuba ce da duk wanda ya zama to kullum asuba ce da yawa ba sai da wuri kar mu yi raunin da yawa gaskiya kuma mu kama jikin mu Allah dai ya samu dace kina albahim in kullun yake yi sai a mashi nasiha in wata ran wata ran yake sai a kale shi kawai shine wani tambayar da malam ibrahim malam ibrahim ke kan ba iya nun kama an shi san yadda ne shi shi ne ni wai waye shi to ai wayewar ma idan kana tunai ai za mu zo gudu shi annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo mai sallallahu alaihi lokaci har uku ne ko wata ran duhu duhu wata ran daga take wata ran kuma gari ya waye wayan in ka harba kibiya ba kana ganin ta sabka a lokacin suka sallame ina ga mun karanta wannan a cikin udul haka kenan ba kullun ake sallah asuba iri ɗaya ba shi ne sai in ba kullun yake yi ba daidai ne in kullun ne yake yi akwai matsala ina ga sun kuna na kan kuma kanta a fara dubu a kai cikin haske wa mutane an yi kafin da mutane annabi ya yi auren su kuma yana gani eh mana akwai da ya yi sai da sabon da kamar kamar na zata kawai a maka ha sanan kaga a cikin abin da yake din in akwai wannan ba za a mishi magana ba kawai abin nufi a nan gurin kare liman ya zama to kullum tsawaita wake kawai shi da ake so kai ya zama to kuma kullum zai rika gajar ta yanzu a gargajiya kaga an sassana da ake karanta a magarba kullum an santa in an zana na wuce da ƙurban lau ko ba haka ba idan an zo magarba idan an zo isha'i kowa ya iya alamun shiraha da da ya zata ko wa ruhe ko ba haka ba idan an zo sallah asuba an santa wasu mai wa tsariki ce da karanta alƙurdu za ta yi milhukko su ne kaga wannan sunna ba ta tabbatar da wannan ba a rika tattaza mutane a rika tattar da su ayoyi na alkur'ani da surori kai da kake karantawa wa'azi ne kake musu to wannan shi ayyawa ta yi sallaci sai mu dai masu kawa muke sai a mai nasiha Allah sai ya gyara.
daga sahu biyar mun kuma sahu da kyan sai a mai nasiha kenan mu je gaba mun ji irin space da ya kamata a samu daidai inda mutum zai iya mekewa ya ruku sosai a samu zira'i uku sai mu auna mu ga zai bada eh, yan metar mine ne sannan a cikin wannan zira'i uku ne ake so mutum ya aje daidai inda akuya za ta wuce to wannan kuma ba zai bar kowa ya wuce ba yawa wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la tusalli illa ila sutura kada ku yi sallah sai a bayan sutura sai zuwa ga wani abin da kuke sutura da shi a gaban ku kenan wannan hali ne da haka baka da dama mun tashi sallah kawai ka koma gefen masallaci wayan tsakan hili ka fara sallah annabi ya hana wannan an ce kada ka yi sallah sai zuwa sutura to daga zuwa kan masallaci me sutura ka gara ka koma bayan wani in ka san mai dadewa da yana azkar kila shi ma zai iya tashi da yashi duk yadda kake kwaɗayin lada kada kai abin da ka samu zunubi annabi ya ce kada ku yi sallah sai zuwa ga sutura kar ka koma inda heli ka tada sallah ka cutar da masu wucewa sannan wala ta da adan ya muru bai daidai in ku kana sallah tsakanin ka sutura to manzo Allah ya ce kar ka bar kowaye kowaye ya wuce gaban ka tsakanin ka da sutura nan kada ka bar shi bayyana ba idan yaki kana nuna mishi sallah kake ya da ba yakiya fal tuqatiluhu annabi yace ka yage shi fa inna ma'ahu alqarin yana tare da wani karini tare yake da shi dan akwai mai tunkuda shi ويقول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى سترة annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani ku zai yi sallah daman can yace kada kai sai a bayan sutura ko to falatun minha ka zama kana kusa da ita kalka aje sutura kuma ka koma can gefe nesa kuma ya gaya mana ma'auni spaskin da zamu sanya ko marar shatar shine ma na kusanta ta daga lakata shaitanin alaihi salatu in kai haka to shaitan ba zai yanke maka sallaka ba a ce abin nufi a nan ita suturar da manzo Allah ya ce a sa tana maganin mi aha idan baka sa ta ba wannan kariyar da zaka samu ta daga shaitan babu ita kisa wani malami da yayi sabul khushu salasa wa salasu kama abin da yake samu ta ya samu khushu a cikin sala 33 daga cikin yace akwai sanya sutura a gaba da ka cire shi ka cire wani abu zai sanya ka samu kushuyi a cikin sallah ita kuma sallar da Allah yake so sallar masu kushuyi ne kada afi na almominun alladina hun bi salati yun khashi'un kenan shaidan ba zai iya yanke maka sallar ka ba in dai ka yi ta kusa da sutura wa kana ahyanan ya hatara salat indal us duwanati allati fil masjid annabi yakan yi sallar shi ne a daidai gimshikin nan da ke tsakiyar masallaci kamar idan masallaci na da gimshiki yana aikarin masallaci ne ko don ka tashi nafila sai ka je bayan wancan gimshikin sai ka goyi da shi sai ka fara nafilanka in kuma aka wato sai ka samu can gaba gaba tun da kila an yi sallah an tashi kowa zai tafi shi to kai kana baya kai fara nafila ta sai ka zo can gaba in kuma akwai gimshikin masallaci sai ka je bayan gimshikin ka fara shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi salatu wassalam wa kana ayana yataharra salati indal munkar dawla ko yawa wa kana idza salla fi fada idan zai salla a fili annabi sallallahu zai salla a fili laysa fi shay babu wani abin da yastatiru bihi zai sutura da shi garada baina yadayhi harba sai caka mashi an san mashi ko ya kuwa ya san mashi idan ya su biya ko sai ya caka goron mashi a gaban shi nan mu yanzu mai muke riga mu yanzu ya riko da salula ko ta gara mace ba makami sai salula a gani in mai batun sallah ma ya daga wuka ce ba da dole mai kama shi ba namiji ana so rike makami ma amma za ka gana ta da makami ya ce ba kawai ne wani gurin kuma sai a ce ka taka doka a gani ya ce ke ta adin duk musulunci ya ce mutum ya rike makami gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka amfani da goron mashi ya cika ta a matsayin mai sutura da haka idan ya cika a gaban shi fa sallah ilaiha wannan su wara wa sai yayi sallah mutane suna bayan shi kenan anan ana nufin shi liman kada in yasa sutura ta yi ta wadata daga su wa'ancan mamu wa ayanan kana yu'arid rihlatahu fa yusalli ilaiha wani lokacin sai ya durkusar da taguwarsa sai ya salla zuwa ga abin hawan nashi a matsayin sutura sauran mutane su suna ina kenan yanzu na kuna cikin tahiya sai ku gitta motar ku a matsayin sutura inda motar ku ke tahiya sai ku gitta shi a tsakanin ku da alƙibla ku koma gefen shi zirayi uku ko tsaya saura kuma a yi sahu a baya inda abin hawa amma ta sai in kayi mata dabarar abin hawan kayi dabarar da ba za ta gudu ba kama an daure kafar ko an durkusa ragun gaga an durkusa da shi da waya ke tashi ta shi ko kuma yanzu ba masu rai bane ma galibi abin hawa nan ana iya ana iya sutura da abin hawa ko wa hadha khilafu salati bi aqad al ibl wannan kaman malai yace kaman sabani sabanin sallar da aka hana a madruku sada ce ko babar talaguma kasa an hana inda ake durkusa garke raguma haka mutum ya salla a gurin to waɗannan an durkusa da raƙumi an yi sallah a matsayin shi na abin hawa an yi sutura da shi waɗanda ba da yi wancan madurkusar raƙumma ko gurin da suke garkensu inda suke kwananan ne a nafsun lawan sallah ya ce aka yi hari a kai wa ya da kare ya kuzo rihila ya adiluhu faisala da akhirati wani lokacin yakan ɗaukar abin hawan nashi ya sanya shi gitti ya shi a gaban shi game da aka faɗi a baya sai ya sallah a ƙarshen abin hawa wa kana yaqulu idza wada'a rukun bayna yadayhi muslim muakhirati rahal idan wani ku ya salla da wani abu a gaban shi wanda yake tsawon goran mashi bada salli yayi salla mana ta ishe sutura wala yubali man marra wara azalika ba zai damu da duk wanda ya wuce a bayan goran mashin ba kenan dan abu dan ka da idan ka cika shi a gaban ka in har kana salla ko da wani ya wuce gaban ka daga damu wa salla marata ila shajarati wata rana kuma yayi sutura da itaciya sallallahu alaihi wasallam wa kana ayanan yusalli ila sarir wani lokacin kuma yakan yi salla abin sutura ta shine garo wa aisha radhiyallahu anha mustaja'atin alaihi kuma aisha tana kwance akan gadan sallah gaban amarya kenan ko ina ago kana sunna ce amarya tana kan gado a kwance kai ka dawo daga gefen gadon kuma ka yi sallah wannan gadon shi ne suturar amarya kuma tana kai tunda ina ga mun karanta cikin umdatul ahkam inda ta ce idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sallar nafila a wani ɗakin so da yake mai kunci kuma babu fitila yakan yi sallah ita tana gaban shi a inda zai ajiye goshin nashi in zai ajiye goshi sai ya dan taba kafarta ya ta janye in yi sujira in yi tashi kuma ta maido haka har ya gama sallar shi kenan ana iya yin sallah sutural gadon da ke gaban ka ne kuma amarya tana kan akwarci wannan sallah za a yi doguwa kuwa ya tambayi agwaye a ta ta mace Allah ta ka alayhi salatu wassalam eh wala an ya dare yawa suna koyi da garke rakuma mutum aiki ne ke shi wajen shi garke rakuma kuma lokacin sallah ya rage nasu kuma da iya zuku yi kawo ta daga yadda babu rakuma sai kuma ta daga yadda babu kuna iya jinkirta sallah a lokacin kuma wajen eh mana ya ai madar kusan raguma duk tsawon da ya bata za ta kai daga nan zuwa ranfoyi ba akwai wahala duk daga nan zuwa ranfoyi dubu da za su iya kwana eh a wuce gurin inda suke duk da annabi ya hana kawai ba za a yi ba ba zai zama kuma digirin ya zama to ko ina garken su sai a bar gurin duk da a wani hadisi annabi ya ce a gurin akwai shedanu in ka zo ku ba mana kusa rakun ma ba balaguro ka dawo daga wani yaki an gaji aka yada zango annabi ya ce wa zai yi gadi bilal ya ce ni mutane su kwanta an gaji ana share barci to shi yana gadin hedin inda sirrin ragumi shi ma sai barci ya kwashe shi me ya tara su daga barcin haske rana da tawon losu malala ya riga kowa farka ita ya bilala ila kake kai da kace zaka gadi yace ya rasulullah abin da yafi karfin idan nan naka ni ma shi yafi karfin nawa haka yanzu ne sai oga ce gaba da shi kuma ko kai wakati zaka yi gadi kuma kai makara amma da kita sai manzo Allah ya ce a gusa daga gurin ayi gaba saboda gurin akwai mi akwai shaitan a gari da rana ta fito kuma an makara ai gauga ya kamata a yi sallah ko amma tun da gurin akwai matsala sai annabi ya ce ayi gaba aka daura kaya kowa ya hau dabba shi aka yi gaba ta ko aka yi zango aka yi sallah kenan shi ma irin wannan gurin da kafa na lokacin sallah ya je gurin da annabi ya hana ne kenan sai a dan gaba a yada zango a yi sallah wanda aka yi a makon wani ayi a to kuma wannan ai ilimi yana shafi abin da aka yi kafin gabanin shi mara ya yi sallah ne a gaggera kuma yanzu hadisi ya rana gane yanzu hadisi ya zo in an yi aiki sai a kara gaba ke ko a je a yi sallah can gaba kuma a dawowa can gaba da aiki maganar sallallahu alaihi wasallam la ya da a shayin ya muru bai na huwa bai na sutura annabi sallallahu alaihi wasallam na maimaitawa baya barin wani abu mutum ko dabba ya wuce tsakanin da sutura faƙad kana yusalli wata rana ya kasance shi kanshi manzon Allah yana cikin sala idan ja'at shatin sai wata akuya ta zo kasa akuya akwai garan bane ko ta sa'a bai daidai tana gaugawa za ta wuce gaban manzon Allah fasa'aha sai manzon Allah ya riga ta duk sauran akuya da manzon Allah ya gane so take ta wuce tsakanin sutura sai mi sai riga ta kenan dan ka tsaye mu ma ka dan a cikin sallah da dalili ba hana hatta arzaka batnahu bil hayy har sai da manzala ya gama cikin shi da katanga kenan abin da zai wuce gaban naka kaga akwai a tabbata san wani tunkuɗe ba kuma ga ta da sauri in ka tunkuɗe ta kafin ka abin da mahu ta wuce da haka sai manzala ya gane ita wannan matakin za a dauka mata shi ne mi ayi maza a riga ta sai manzala sai yayi maza ya rigaye ta har ya hada cikin shigo za a ce da katanga alaihi salatu wasalam wa marat min warahi kaga sai ta wuce ta bayan shi shi da muka ce idan mutumin ma kaga ya kasa ga dan wani ba shi da ilimin hanawar ko tunkuɗe sai dai ayi bala'i to in kasan in kayo gaban ya wuce baya kawai i gaba shi ya wuce baya sai a wuce gurin daga bari a yi ta kokowa ilima ya fi ƙarfin ka in ka dan naushe shi in ya kawo in ya dawo da nahi sallama za ka bari ko ba haka ba sai ka dan yi gaba kawai shi ya zo ya wuce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana yin haka ya riga ya akuya dan kar ta wuce gaban shi ya matsa gaba ta wuce ta baya alaihi salatu wasalam wa salla salatul maktuba fa damma yadahu wata rana yana sallar furla sai aga ya taro hannunsa balamma salla da aka gama sallah karu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah a hadisa fi salati shay yau ka ka zo da bakon abu a cikin sallah sabai bisa ga manzo Allah ya wani abu su kyale shi kai ba da kaga malami ya wani abu ba gane ba kawai ka ce malam yau ka zo da sabon abu yau wani abu ka zo da shi sabon me wannan kala sai ya ce na ban zo da sabon wani abu ba ya yi abin sabo ne amma ce musu bai zo da sabon wani abu ba kenan wata matsala ce ta zo aka magance ta illa anna shaitana abin da ya faru din nan ko gana ya haka da hannuna shaitan ne ya zo a rada an yi mura bai na yadda yake so ya wuce gaba da kagare ba shaitan yana so ya wuce gaban manzana ya gaba mu ba sai ya fi dirifkiya ba kila shi tare da shi ba akwai umar wanda shaidan yana tsoron shi annabi sun sai cewa umar bai taba kama titi ba shaidan idan ya gani shi ya canza titi shi ya yi kwana kai kuma kila abokin gani ma saboda tabiyar ku iri daya ko ba haka ba to irin su umar ne bayan manzo Allah tunda an ce annabi ya sallaci sallar maktuba wata rana sai aka yawa hannun shi haka aka ce ka zo da wani abin ce ba saba abu na zo da shi ba shaidan ne so ya wuce gaba na fakadaktahu hatta wajadtu badda lisani sai na shako shi har sai da naji har sanyin bakin shi a hannuna shako shi yayi sallallahu alaihi wasallam yace waylullah na rantse da girman Allah inji manzo Allah laula ma sabaqani ilayhi aki Sulaiman in ba dan dan uwa na Sulaiman ya riga yayi ni yin hukunci akan shi ba tunda shi ka san yana hukunta shi dan ko ya ce da na ɗaure shi a cikin sariyar ta suwa da masjid da na ɗaure shi ɗan yau iri da muzu a gindin gimshikin masallaci gari ya waye a ba wa yara labari a unguwa hatta ya dibi bihi wala dadi alal madina yaran madina su zo suke kikewa shi kasa yaro ya saba abu shi manzo Allah sallallahu alaihi ya san Sulaiman yayi addu'a ya ce rabbi Allah kai mun gafara wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani mulkin da bai kamata a bai wani irin cikin bayana da daga cikin mulkin Sulaiman sarrafa shi da yanda ya ga dama to manzo Allah sai tana da wannan dan kai karyawa Sulaiman darajar shi da bukatar shi sai yasa ya saki shi amma ya tura nan da ya bayyana shi ya daure shi a gindin cikin masallaci ai ya kuwa yara a Madina kowa ya fito zo ga shi dan annabi ya kama shi annabi ya ce fa ma nustafa Allah ya hulu bainahu wa bainal qiblatu ahada kai ina gaya muku ma duk wanda ya san yana da ikon kar wani kowaye ya wuce gaban shi da sutura to falefa ya aikata duk irin takanakin da zaka yi da dabara da zaka yi in dai ka san yadda zaka yi ka hana wani ya wuce gaban ka sutura annabi ya ce wallahi kai umarni ne fa na fage ba ma jama'a ba wani sirikin ka ne ba wani liman ne ko wani alhaji ungoko ne kar wata rana ka gani ko a in dai zai wuce gaban ka duk inda za ka kara shi wallahi kara shi in ta kai har sai ka naushe shi ka yaƙe shi ka naushe shi in kai kuma abin za a samu matsala to i sunnar akuya ko ba haka ba sai ka ɗanye gaba ya wuce ba an wuce gurin ko ba haka ba shi ya fi sauki amma umarni ne manzo Allah ce duk a cikin ku wanda yake da damar ya hana wani ya wuce gaban shi tsakanin shi da alƙibla tsakanin da sutura in dai ka san akwai da zaka yi manzo Allah ce to fa to wallahi kai wannan umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqul alayhi salatu wasalam ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay idan wani ku zai salla ga zuwa ga wani abin da isturuhu minan nar yayi sutura da shi saboda mutane fara da adin ayi tajawaza bayna yadayhi sai wani yake so zo ya wuce tsakanin shi da suturan falyadfa fi nari ya naushe shi a kirji ka tunkuɗe shi a kirjinsa matakin farko wani da masa ta ka tunkuɗe shi iya gurgudan ƙarfin yadda za ka tunkuɗe shi ya kasa dawowa wafi ruwayatin a wata ruwaya ce faliyam na abu marrata ne ka hana shi sau biyu idan ya zo ka ɗan haka ka kara in ya ƙara zawowa ka sake karawa biyu kenan ko to da ukuwa bai za a ba idan ya ƙi na biyu faliyo katiluhu ka san yadda ka yi da shi kawai ka yaƙe shi iyayen da kasan zaka iya yaki ka yake shi fa inna ma huwa shaytanin dan shi kanshi shaytani a can an ce tare ki da ba nan kuwa ce shi kanshi shaytani tunda har an hana ya so biyu kiya na uku kawai ka yake shi wa kana yaqul alayhi salatu wassalam law ya'lamu al-maru bayna yadil musalli duk wanda zai wuce gaban mai sallah tsakanin shi sutura inda ya san ma za a rahi bala'in da ke kan shi a ran nan sakamakon wuce gaban mai sallah da ya san abin da ke kan shi la kana ayya kifa arba'ina da ya tsaya arba'in khairul lahu min ayya murbi da ya fi mishi alheri da ya wuce gaban shi to shi mai ruwa ya ce shi arba'in kin bai sani ba shekara arba'in ko kwana arba'in ko gashi nan dai da sauransu kenan alayi hada yawa idan ka kalli mutum yana sallah babu sutura to yi kokari ka dakata ya kare in ku akwai gurin zagayawa ka zagaye in ka ka wuce tsakanin shi da sutura ko kuma da man sutura babu to ka ja ma kanka bala'in da inda ka sani da ka tsaya jiran shi kwana 40 ko shekara 40 ko wata 40 ya fi maka alheri daga kabi wannan gaban nashi wannan ya kamata mu kiyaye abinda muke da dai Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik